والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi trust islamic center a nan garin maduguri jihar borno yau muna yammacin 26 ga watan ramadan shekara ta 1447 hijiran mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma ya dace da goma sha biyar ga watan uku shekara ta 2026 a lissafin bature muna rukun allah subhanahu wa ta'ala ya mana taufiki datar da mu jiya mun kai ƙarshen aya ta 88 ko? Na wani Sura mai albarka Sura Duhud alaihi salam, yau kuma za mu ci gaba daga aya ta 89. Kafin nan akwai wannan uwa yana itikafi a nan an yi masa ya samu jarrabawar gobara a gidansa, to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa kafara, yamma ya masa da mafi alkhairi. kuma Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye na gaba suna akwai babanmu dattijo wanda ke zama akan kujera a isa ba lafiya yana asibiti alam baba alhaji baba ali Allah subhanahu ta'ala ya kara masa lafiya dattijo ne mai kokari sosai ya haura 90 amma duk da haka sai an kama shi yana tafiya to amma duk da haka ya dage dole sai ya zo gurin tafsiri saboda wato jikin ba ƙarfi amma zuciyar tana da ƙarfi to Allah subhanahu ta'ala ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani dama irin wani rayuwar ake so mutum ya samu shekaru masu yawa kuma yana cikin wato ibada duk kir'ama yana yi to wanda kuma darasi ne ga masu lafiya ga masu ƙarfi ya ƙatanin hamsin ƙabla hamsin ka ribaci abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su same ka lafiya kafin rashin lafiya lokacin kuruciya samartaka kafin tsoha ta zo lokaci kafin shagala wato wadata kafin mai talauci ya zo na biyar ne rayuwa kafin mutuwa tuwarin abubuwa musamman ne ba ma kamar ni lokacin kuruciya shababa ka kabla haramik to wannan dama ce mai karatu wanda zai karatu wanda zai hadda wanda zai ibada domin shekaru za su zo kana so kai ibadar ma ibadar ba za ta yiwu ba to Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya da sauran marasa lafiyar mu masu lafiya kuma Allah subhanahu wataala ya kara musu lafiya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ۖ وما قوم لوط منكم ببعيد نعم النبي نوح عليه السلام يجي gaba yiwa mutanensa bayani yana cewa ya qaumi annabi shuaib nam annabi shuaib ya ci gaba da bayani yiwa mutanensa bayani ki cewa ya qaumi ya ku mutane na la yajrimannakum shiqaqi sabani da ni ko adawa da ni kada ya sa ku ku kafirce min an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin har ya same ku irin abin da ya sami mutanen annabi nuhu ko mutanen hud qauma hudin ko mutanen annabi hud أو قوم صالح ومتانا النبي صالح وما قوم لوط منكم ببعيد متانا النبي لوط ba nesa suke da ku ba to bayan ya fada musu sako da ya zo da shi suka mayar da shubuhohi ya ba su jawabi to ya ci gaba da ba su jawabi yana cewa la yajrimannakum shiqaqi shiqaqi ma'anan anan wato khilafi ko adawati don kun saba mun don kuna kiyayya da ni kada fa wannan ya sa ku ki karbar saƙo da na zo da shi idan kuma kun ki karbar saƙo da na zo da shi to fa Allah zai saukar muku da azaba irin abin da azabar da ta faru ga mutanen annabi Nuh da kuma mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih zai same ku domin su ma abin da ya sa aka hallaka su mutanen annabi Nuh da mutanen annabi Hud da mutanen annabi Salih ba dan komai yasa aka hallaka su ba an hallaka su ne saboda sun kisi imani da manzanninsu to gashi ko ni na zo da sakon Allah Allah bayyinati min rabbi na kawo muku hujjoji na yi muku bayani kuma kuna kiyayya da ni kuna saba mun to kada wannan saba sabani da kuke mun kiyayya da kuke nuna mun nan ya hana ku imani da ni har ma ya kai ku ga kafircewa Allah subhanahu wata'ala kuma sai wannan din ya sa irin abin da ya faru ga mutanen da suka gabata ya same ku wa ma qawmu lutin minkum bi ba'id kuma mutanen annabi lut ba sa nesa da ku ma'ana suna kusa da ku kusa da ku ta fuskoki guda biyu garinsu yana kusa da garinku sannan lokacinku yana kusa da lokacinsu babu shekaru masu yawa tsakaninku da su Allah ya hallaka su ba a yi shekaru masu yawa ba kuma Allah ya kawo ku sannan kuma garinsu yana kusa da ku ma'ana kuna sanar da tarihinsu kun san abin da ya faru gare su wannan tuni ne yake musu kuma qawmu lutin minkum bi ba'id saboda haka ku dauki izina ku dauki darasi akan abin da ya faru gare su ku dauki darasi akan abin da ya faru ga mutanen annabi nuh da mutanen annabi hud da mutanen annabi salih wanda kuma sun fi kusa da ku su ne mutanen annabi lut su ma kun san abin da ya faru gare su saboda haka ku dauki darasi kun dauki hanyar da su ma suka dauka hanyar da suka bi suka halaka kuma kun dauki wannan hanyar to idan ba ku canja tafiya ba kuma fa abin da ya faru gare su zai faru gare ku wannan wa'azi ne gargadi ne da ba da misali da abin da ya faru a baya yana da cikin salon wa'azi idan mutum kawo mutum wa'azi ya ke saurare ka za ka iya masa misali da abubuwa guda biyu wani wanda ya karbi wa'azi wa'azin ya masa amfani a baya ga wane ga su wane ga gari kaza ga mutane kaza sun yi aiki da wa'azi sun karbi sako sakon ya musu amfani wa'azin ya musu amfani kai ma idan ka karbi wannan sako ka wa'azantu zaka samu alherin da suka samu ko kuma tsoratarwa ta ɗaya bangaren zaka ka bada misali mutane kaza a guri kaza a gari kaza sun saba wa Allah ga irin abin da ya same su saboda haka kuma idan ba ku daina abin da kuke yi ba ba ku karbi wannan wa'azin ba, to irin abin da ya faru gare su zai faru gare ku. Tsoratarwa da ba da misali da al'ummu da suka gabata. Za mu sha sama, kamar yadda muka ambata a baya, Allah ta'ala yake ba mu labarin al'ummu da suka gabata. Wannan ya nuna cewa kusan kowane annabi idan ya zo, yana tunatar da mutanensa da halin al'umma da ta gabata. Haka annabi Hud alaihi salam ya tunatar da mutanensa akan annabi akan mutanen annabi Nuh alaihi salam. Haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shi annabi ne na ƙarshen zamani. Babu wani annabi a bayansa. Sai Allah ta'ala ya hada masa labaran dukkanin annabawa. tun daga kan annabi Adam alaihi salam da mu'minai na zamaninsu da al'ummunsu duk Allah ta'ala ya hada ya ba su dai ya zamanto ya hada ya bashi a cikin alkur'ani domin ya zamanto darasi ga mabiyansa al'ummarsa al'ummar nan imma ummatul da'awa ko ummatul ijaba ko kafirai wanda ba su musulunta ba ya zama darasi a gare su da kuma wanda suka musulunta ma mu da muka karbi saƙon ma mu da muke mu'mine mun yi imani musulmai mun yi imani da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ma ya zama ta darasi a gare mu to sha sa Allah ta'ala yake ta bada labaran annaba a gurare da dama to wannan shine abin da annabi Nuhun alaihi salam yake faɗawa mutanensa anan na'am واستغفروا رب annabi Shu'aib ko نعم annabi liki mun fara da annabi Nuh ya zo na harshe na annabi Shu'aib alaihi salam yake faɗawa mutanensa نعم na'am واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود Na'am, kuma ya ci gaba da cewa, Wastaghfiru rabbakum, ku nemi gafarar Ubangijinku, sun matubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi, inna rabbi lalle Ubangiji na rahimun mai tausayi mai jin kai, wadudu mai nuna ƙauna da soyayya. To bayan ya tsorar da ka duk wannan salo daban-daban ne, kamar da muka yi bayani wa'azi yana bukatar mai salo daban-daban. Na farko riga ka ya faɗa musu sako da ya zo da shi, su bauta wa Allah su bar tauye mudu da sikeli sannan kuma ya zo ya bada musu cewa ya zo da hujja ne da gurin Allah subhanahu a wata'ala kuma Allah ta'ala ya bashi annabta sannan ya zo nuna cewa shi gyara yake so kuma gyaran nan Allah ne zai datar da shi sannan ya zo ba su labarin cewa kada fa su kuskura su ki yin imani da shi irin abin da ya samu al'ummar da suka gabata na azaba a ya same su, na kuma yanzu yana jan su, yana jan hankalinsu, su nemi gafaran Allah, wasu takfiro rabbakum, ku nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana, ku yi imani da Allah, ku nemi Allah ya gafarta muku kurakurai da kuka yi a baya, shirka da kuka yi a baya, kafirci da kuka yi a baya. Sun matubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi. Dole mun yi bayani ko a kisar annabi Nuh da kuma kisar annabi Hud alaihi salam istighfari kamar karban musulunci ne thumma tubu ilayhi kuma kamar dawwama istikama akan addini domin bai nuna cewa da mutum ya musulunta yayi imani kuma zai ba zai sabon Allah ba ba zai kuskure ba ta yi ka musulunta kai imani da Allah subhanahu wataala amma daga lokaci zuwa lokaci mutum yana kuskure ko yana zunubi yana sabon Allah to abin da ake so abin da zai tabbatar da imanin abin da zai gyara imanin shi ne, duk sanda mutum ya yi zunubi ya koma ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Domin kamar yadda mazan Allah sallallahu Alaihi faɗa hadisin Tirmizi, idan mutum ya yi zunubi, wato za a sa masa baƙin dugu a cikin zuciyarsa. Idan ya yi sauri ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai a goge wannan zunubin. in sake laifi za a sa masa bakin duga cikin zuciyarsa nuktatun sauda to idan ya yi sauri ya tuba zuwa ga Allah sai a goge in dai bai bar tuba ba matukar yana tuba yana ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to zunubin ba zai dawoma cikin zuciyarsa ba wa imaninsa kuma lafiya lau amma idan yana zunubi yau ya zunubi aka sa masa bakin dugo bai tuba ba gobe ya ƙara aka ƙara masa bakin dugo bai tuba ba gobe ya yi aka ƙara masa bakin dugo bai tuba ba, bakin dugon na idan suka taru, to sai su rufe masa zuciyarsa, to shi ne mazan Allah sallallahu Alaihi suke cewa wanda shi ne abin da Allah ta'ala yake cewa, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibu abin da suke aikatawa na zunubi sun sa zukatansu sun yi tsatsa daga nan kuma ba maganar mutum ya dawo kan hanya to shi yasa ake hadawa gaba daya sun wastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku ku musulunta ku nemi ya gafarta muku ku yi imani thumma tubu ilai sannan kuma ku ci gaba da yin tuba zuwa ga Allah duk sanda kuka yi kuskure kuka yi zunubi istiqama kenan inna rabbi lalle ubangiji na rahimun mai jin kai ne wadudun mai nuna ƙauna da soyayya ar-rahim suna ne na Allah al-wadud suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala wato fa'ul bi ma'ana fa'il don fa'ul yana zuwa da fa'il yana zuwa kuma da maf'ul a nan da yawa daga cikin malamai suka ce wadud fa'ul bi ma'ana fa'il kamar gafur mai gafara sabur mai haƙuri shi gashi ta mubalaga Allah mai yawan gafara Allah mai yawan haƙuri Allah mai yawan nuna ƙauna ga bayinsa kamar fadin manzon Allah ta zawwajil wadudal waluda ku auri mace wadda za ta nuna muku ƙauna alwaluda mai haihuwa mai yawan haihuwa to anan alwadud mai nuna ƙauna yana nuna bayinsa ƙauna yana nuna musu soyayya yana son su Allah subhanahu wata'ala wannan sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala suna ne na Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala yana da sifar mahabba inna Allah yuhibbu at-tawwabin إن الله يحب المتقين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله yana son bayinsa mu'minai bayinsa masu kyautatawa bayinsa masu tsoron Allah bayinsa masu kiyaye sallah bayinsa masu kiyaye amana masu cika alƙawari masu fadar gaskiya masu tausayi masu tawalu'i Allah subhanahu wataala yana son bayinsa kuma yana nuna musu wannan ƙauna zahiri a aikace ba kamar mutum ba ne zai ce ina ƙaunarka ina son ka amma ba za ka ga wannan ƙaunar da so a aikinsa ba zai ce yana ƙaunarka amma idan aka ba shi amana ga naira dubu talatin ka ɗauki goma ashirin ka ɗauki ashirin goma na nawa ne ka kai masa sai ya ɗauki naira goma nan dubu goma nan ya ɗauki naira dubu takwas ya zai baka naira dubu biyu kuma an yi magana ta ce an yi malam ni fa ni mai ƙaunar ka ne kaga ƙaunar aina a baki a ma'aikace kuma yana da hali yana da dukiya yana da miliyoyi za ka shiga cikin kunci da damuwa da bala'i yana da halin da zai taimaka maka amma ba zai taimake ka ba ko ka nemi bashi ba zai baka ba amma ana hira zai ce malam ni mai ƙaunar ka ne ya nuna maka ƙauna a aikace bai nuna maka ƙauna a aikace ba kana fahimta to amma Allah subhanahu wata'ala da ya wasafta zatinsa cewa shi alwadud wadud mai nuna ƙauna Allah ta'ala yana nuna wannan aikace ko ta ina Allah yana tausasa mana yana tausaya mana ai yana daga cikin ƙaunar Allah ka yi zunubi ka nemi gafara ya gafarta maka ko ba ka ba ne yau ka aikata zunubi ce ya Allah na yi kuskure ya ce an goge ma gobe ka sake kai ta yi in dai tubarka ta cika sharadi Allah ba zai daina gafarta maka karbar tubarka ba inna Allah yaqbalu tawbata abdi ma lam yugharghir matakar kana na kada raye in ba lokacin mutuwa ne ya zo mala'ika mutuwa ya zo ya fara zari ranka har ya kai makoshi ba kafin a kowane hali in ka cika sharadi Allah yana karɓar tubanka don me yana nuna maka ƙauna an fahimta Allah ya soko alkhairi zuwa gare kai ya sokar da ruwan sama Allah ya koro alkhairi zuwa gare kai baka tsammani baka samu alkhairi Allah ya baka haihuwa Allah ya kawar da masifa daga gare ka, Allah ya baka ilimi, Allah ya baka lafiya, kana zunubi kana aikata zunubi amma yana baka lafiya. Yanzu duk alhamdulillah ba da lafiyar mu ma'anan muke yanzu? Alhamdulillah mun gode wa Allah, amma inda Allah zai biyo wa zunubanmu wannan lafiyar da muka samu har muka zama ku taro a nan zai yi, inda Allah zai biyo wa zunubanmu. inda Allah zai kalli zunubanmu za mu samu wannan lafiya ba za mu samu ba Allah yana ashe Allah yana nuna mana kauna mu ta zunubi kamar baka zunubi Allah ya baka abinci Allah ya baka lafiya Allah ya baka ruwa Allah ya baka zuri Allah ya baka dukiya to shine alwadud Allah mai nuna kauna a ka wannan ta'alili ne inna rabbi rahimul wadud lalle ubangiji na mai tausayi ne mai jin kai kuma mai nuna kauna ta'alili ne na wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafarar ubangijinku ku tuba zuwa gare shi kamar mai tambaya ya tambaya dan me domin ubangiji na mai jin kai ne mai nuna kauna in dai ku nemi gafara yana daga cikin kaunarsa ya karbi gafarar ku in dai har kun tuba zuwa gare shi yana daga cikin nuna kauna ya karbi tubanku malamai suka ce ko da kana zunubi dubu sai ka dauki zunubi daya ka tuba zuwa ga Allah sauran baka tuba ba shi ɗayan nan wanda ka tuba Allah zai karbi tubarka zai gafarta maka saura kuma 999 ana binka amma dan adam zai maka haka kai masa laifuka guda goma ko talatin ka zo ka ce laifi kaza da nake maka yanzu na daina ya ce ai ba na so duk sai idan gaba ɗaya ka daina tukunna kuma kamar da muka yi bayani Allah za ka yi so dubu za ka yi laifi wanda san da ka tuba zai karbi tubanka amma dan adam ka yi masa laifi so ɗaya so biyu ya yafe so uku ka nemi yafe ya yafe za ku je so hudu ukun ma mutum nawa za ku ji zuwa na ukun ma laifi iri ɗaya ka ce ka yafe mu ya yafe ma karo na biyu ka yafe mu ya yafe ma karo na uku ka yafe mu ya yafe ma karo na hudu mutum da kaɗan ne amma Allah inna Allah ya ƙubalu taubatan abdi malam yugargir matakar yana nan da ransa wannan yana daga cikin ƙaunar da Allah ta'ala yake nuna mana an fahimta muka ce wadud fa'ul bi ma'ana fa'il wasu malamai suka ce zai doki fa'ul bi ma'ana maf'ul kamar yadda Allah ta'ala yana nuna bayinsa ƙauna bayinsa ma suna son sa wannan fasofa ya atila bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu bayan Allah salihai suna son Allah bayan Allah na ƙwarai suna son Allah Allah kuma yana son su radiyallahu anhu wa radu anhu irin matsayi da Allah ta'ala ya ba su sun yarda da wannan suna gode wa Allah Allah kuma ya yarda da su to anan suka ce wadud bi mana zai duki ma'anar maf'ul wanda bayi suna son sa to babu abin da zai hana dukkan ne ma'anonin guda biyu su shiga ciki fa'ul mafa'il fa'ul maf'ul yana son bayinsa yana nuna musu ƙauna haka na su ma bayi suna nuna masa ƙauna suna a sansa to ga irin yadda Allah ta'ala yake nuna mana ƙauna amma kuma muna son Allah yadda ya kamata salihai mu'minai suna nuna ƙauna zuwa ga Allah suna nuna sansu san da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne babu abin da yake kamar ka bi umarninsa, duk san da za ka yi wa Allah, ƙauna da za ka nuna wa Allah, babu abin da ya kai kamar ka nuna wato ka tsaya ka bi umarninsa, wa mata ƙarraba abdi ilayya bishayin a habba ilayya mimma iftaratuhu alai. Allah ta ba abin da yake so. kamar ka cika umarni da ya baka wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba ba za ka gushe ba kana neman kusanci zuwa ga Allah da nafil bi hal Allah ya soka fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsir bi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha in har ka kai wannan matsayin ka cika farillai kana yawan nafil filu har Allah ya so ka, to ka samu wani matsayi, matsayi na musamman a gurin Allah, ka zama VIP. Ko a duniya aka ce ma VIP ba kai daɗi ba, in za ka yi tafiya ba ce ba matsala, ko a yi hanyar ku daban, jirgi sai kowa ya shiga, ya ku baya duk an shiga an zauna, ko kuna shiga kawai sai tashin jirgi ba wanda zai ga shiganku an samu labule matsakanin ku da sauran jama'a kar ma in ya ku bayi su ganku an fara sauka ku ne za ku fara sauka ba wanda ya san mota kuma ta musamman za ta zo har bakin jirgi ta doke ku ba wanda ya ga shiganku ba wanda ya ga saukanku fitonku BIP amma wani yayi wa wani tsiya yace shi yana BIP business class yana kujera ta ƙarshe shi kuma na kuma economic class shi kuma yana jirgi yana kujera ta farko ana gama wannan ga wannan suna wannan ya juya ba yana kallonsa suna hira yace muka muna business class yana masa alfahari yace naji amma bayan kun sauka da minti nawa mu za mu sauka kun fahimci magana bayan kun sauka da minti nawa mu za mu sauka duk ba tare za a sauka ba dama ana so a je wani guri ne tunda tare za a je ba ba shikenan ba kana BIP kana business class kana economic why ba daidai bane to in zamo kana bin umarnin Allah subhanahu wataala duk motsinka kana kiyaye dokar Allah sai ka kai matsayin da Allah zai ce kuntu sam'ahu Allah sai ya kare jinka Allah ba zai bari ka ji abin da baya so ba Allah ba zai bari ka ga abin da baya so ba Allah ba zai bari ka taba abin da baya so da hannunka ba Allah ba zai bari ka taka da kafafuwanka ka je inda baya so ba ce wala in sa'alani da autiyanna amin kace ya Allah to Allah sai ya amsa maka ka daga hannu kana neman kariya wala in ista'adani ka nemi kariya sai Allah sharri kaza ka kare ni yace Allah ce wallahi tabbas zan kare shi rantsuwa kowa yana son wannan matsayi ko ba haka bane amma samun sa kuma fa eh illa man rahim Allah to Allah ya bamu amin to haka ake su mu zamanto mu nuna kauna ga Allah Allah ce yana nuna mana kauna zahiri muna gani da mu kuma zahiri aikace mu nuna kauna ga Allah mahallicin mu ana haka fitowa dai daga cikin magabata masu bauta salihai yake cewa laysa la'ajabu min hubbi laka ma'a hajati ilayka wal ajabu min hubbika li ma'a ghinaka anni ba abun abun mamaki ba shine ni in ce ina son ka ba mana ya Allah yana yana munajati ne da Allah ba abun mamaki shine ni in ce ya Allah ina son ka ba dan in ce ina son ka ai ina da bukata zuwa gare ka ne ina da bukata zuwa gare ka in nace ina son ka ina da bukata zuwa gare ka amma abun mamaki shine yadda kake nuna mun kauna kana so na duk da cewa baka da bukata zuwa gare ni wani sa'ilin nuna kauna ga wani bukata ce take sa ka nuna masa kauna don ka samu yadda a gurinsa don ya taimake ka amma Allah ta'ala me yake so a gurinka amma duk da haka yana son ka kai kuma zaka ce yake Allah ina son ka don me kana bukatar rahmarsa kana bukatar gafararsa kana bukatar aljannarsa kana bukatar ya kare ka daga wutarsa amma Allah ya nuna maka kauna yana son ka me yake so daga gare ka rahma ce tausayi ne baiwa ce girmamawa ce daga gare shi to yana da kyau ku zamantu masu san Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sansa cikin zakatanmu qalu ya shu'aibu قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط نعم تبين annabi shu'aibu alaihi salam ya yi wa mutanensa bayanai ya kawo musu salo daban-daban sai kuma anan kuma Allah ta'ala yana ba mu labari irin kuma jawabi da suka sake mayar masa qalu suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu ma nafqahu ba ma fahimta kathiran mimma taqul da yawa daga cikin abin da kake faɗa mana na ba ma fahimta wa inna lalle mu lanaraka tabbas muna ganin ka fina a cikin mu da'ifan mai rauni walaula rahtuka ba dan danginka ba la rajamnaka da mun jefe ka da duwatsu wa ma anta alaina bi aziz ba za ka gagare mu ba idan mun tashi za mu jefe ka kun ga jawabi ku ku duba irin da ya shimfida bayani ya ja hankalinsu ya nuna musu amfanin saƙo da ya zo da shi to amma sai suka ce ya shu'aibu ma nafqahu ba ma fahimta kathiran da yawa wasu malamai suka ce ma'ana alkul haka suka fassara wasu malamai duk abin da kake faɗa mana ba ma fahimta anan sun nuna sun gaji da wa'azinsa abin ya fita a ransu sun gaji da shi ba sa son abin da ke faɗa musu kuma sun nuna raini sun raina abinda abinda yake fada musu ba ma fahimta ba ma fahimtar magana ka kaga ana akwai masuka kamar ba iyaye gamsar da su wajen bayani ba duk da cewa annabi shu'aibu kamar yadda muka kawo ana kiransa khatibul anbiya'i to amma suka nuna ma kamar ma ba iya jawabi ba ba sa ma fahimta abin da yake faɗi an fahimta sun faɗi wannan ne saboda abin sun kule sun rasa ya za su yi don hujjoji da ya kawo ba za su iya su ture ba duk bai hankali idan ya ji ya zan cewa bayanai da yake bayanai ne masu kama hankali bayanai ne na gaskiya amma idan suka ce ƙarya ne ko zancenka ba daidai ba ne su masu san sun faɗi saboda aka taya za su kawar da wannan bayanin nashi su kare kansu suka ce ai ba ma fahimtar abin da kake faɗi kuma idan ba sa fahimta kaga suna da uzuri kenan ma nafqahu kathiran mimma taqul wannan salo ne wasu malamai suka ce salo ne na raini na isgili yau ma yana faruwa ai zaka ji kai wa'azi kai wa wani nasihi kai wa wani nasiha sai kalle ka ce malam ni fa ba na fahimtar abin da kake faɗi ba kai ma da ka jin wannan ka san cewa me bai da niyya ne bai da niyya ya saurare ka to haka suka ce ba ma fahimtar abin da kake faɗi ba za mu karbe shi ba ba za mu yadda da shi saboda ka gara ka daina ina ma suka tsaya nan sai suka ƙara abin da fi wanda muni suka ce wa inna lalle mu lanaraka tabbas muna ganin ka fi ina ba a cikin mu da'ifan mai rauni ba ka da ƙarfi da'if mai kaskanci ba ka da kima ba ka da daraja ai sa'a da kai ma kana da dangi ne walaula rahtuka ba dan danginka ba an rajamnaka da mun jefe ka da duwatsu an kashe ka da mun kashe ka wasu malamai suka ce rajamnaka ai la sababnaka wa shatamnaka da mun jefe ka da zagi amma wanne ya fi tsanani da duwatsu kuma ya fi fitowa fili don zagi kam ai ai mai sauki ne annabi yazo yana kira zuwa ga addinin Allah dan an zage shi ai mai sauki ne abin da yafi zafi shine mene a jefe shi da duwatsu me a kashe shi yafi zafi to suka ce sa'an da kai kana da dangi dan danginka ne muka barka to amma abin da suka lura dangane da danginsa yawan dangi ne suka duba ko kuma dan danginsa suna kan addininsu wane suka lura da shi yawansu ta yi ai fuska biyu ba dan danginka ba da mun kashe ka saboda danginka suna da yawa idan mun kashe ka ba za su yadda ba tuna musamman mutane annabi shu'aibu annabi shu'aibu da mutane su larabawa ne a tabi'ar larabawa ko da suna sabani da dan uwansu idan ka taba shi to ba su yadda ba ka cuce shi za su dauki fantsa saboda me idan suka kyale ka kayi abin da kaga dama ga dan uwansu suna gari wannan kaskanci ne ga kabilansu an fahimta amma idan kai ka tafi kuma a tsakanin su ta rigima in na waje ya zo ba za su yadda ba an fahimta ai wannan shine abin da yau al'umma musulmi muka kasa idan za mu tunkari makiya to sabani da ke sabanin mu mu haƙura mu haɗa kai mu tunkari makiyin bayan mun gama da makiyi in yanzu a tsakanin mu sai mu zume mu ci gaba da rigiman mu to amma wannan mun kasa yanzu maki yana yakar mu mu kuma muna yakar juna yaki ana muna ana yaki mu ta fuskoki guda biyu dai bangaren mu ne dai bangaren makiyi ne to laraba suna da wannan al'ada to anan in dai dan yawan ba dan yawan su ba abin da yasa suka ce ba dan danginka ba ba dan yawan dangin ba domin yawan dangin ma zai yiwu ya hana su su kashe shi don za su doki bantsa amma abin nufi a nan ba don danginka suna kan addininmu ba saboda mutuncinsu muka kyale ka to me dalilin da ke nuna cewa ba yawan dangin aka nufa a nan ba kasancewar dangin suna kan addini shi suka nufa addininsu saboda malamai suka ce asalin lafzu arrahtu daga uku ne zuwa goma su kuma suna nan dubbai kafirai wanda suka kafirce wa nabi shu'aibu sun kai dubbai amma danginsa duk mutum nawa mutum uku zuwa goma yanzu mutane dubbai za su ji tsoron mutum goma amma tun da danginka suna kan addinin mu saboda mutunta su za mu kyale ka ba za mu kashe ka ba an fahimta to shine a malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala zai iya kare mu'minai bayan sa mu'minai ta hanyoyi da dama ta yin da ba sa tsammani ta hanyar da suka sani da kuma hanyar da ba sani ba Allah zai iya kare kama ta hanyar makiyinka Allah ya sa makiyinka ya baka kariya yanzu a nan da me da wace hanyar Allah ta'ala ya bai wa annabi shu'aibu kariya dangin dangin mu'minai ne ba su imani da shi ba kafirai ne amma duk da haka Allah a sanadiyar su a sanadiyar danginsa kafirai Allah mai ya ba shi kariya to shi yasa kullum idan ka tashi neman wani abu neman kariya kai dai ka nemi kariyar daga Allah amma kada hankalinka ya koma hanyar da zaka samu kariyar ana fahimta galibi kuma ba ta inda kake tsammani ne fatahi ko kariya ko budi zai zo ba al'amuran Allah daban ne ta wannan za a fahimci wannan to sha samu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim muke cewa wa inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din birrajul al-fajir Allah zai taimaki wannan addinin da mutum wanda yake fajiri ne fasiki ne fajiri ne fasiki ne sananne shahararre amma sai Allah ya juya shi ya bai wa addininsa kariya ikon Allah kenan walau da rahatuka da rajamna wa ma anta alaina bi aziz kai ba za ka ba za ka gagare mu ba ko kuma baka da kima da daraja a idon mu saboda haka idan mun tashi gama da kai cikin sauki za mu gama da kai ba za ka yi kawahal da ba amma sa'an da kai shi ne mutanenka suna kan addininmu saboda kunyarsu mu ba za mu a tabaka ba sai annabi shu'aibu alaihi salam nan ma ya sake ba su amsa kasan tattaunawa ake muhawara su faɗa ya faɗa su faɗa ya faɗa ko shi ya faɗa su su ba shi jawabi ya mai da martani don wani ita ce da'awa da wannan wanda Allah ya so shi da alkhairi sai ya yi imani wanda kuma Allah bai so shi da alkhairi ba sai ya ƙara tabbata kan kafircinsa sai ya ƙala ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na har wala yau yake ta nana ta ya ƙaumi mun yi maganar cewa ya harfin nida domin nuna muhimmancin abin da zai fada musu ƙaumi kuma akwai nuna shafaka da tausayi a ciki arahti a'azzu alaikum min Allah yanzu dangina sun fi Allah girma a gurinku wattakhasumuhu kuma kuka riki Allah wara'akum a bayanku zihriyan abun jefarwa inna rabbi lalle ubangijina bima ta'maluna muhit mai kewaye abin da kuke aikatawa ne rahti a'azzu alaikum min Allah yanzu dangina sun fi Allah kima a gurinku ma'ana ba ku ki kashe ni saboda Allah ba kuka ce ba za ku kashe ni ba saboda dangi na yanzu wannan yana nuna cewa ashe kun fi girmama dangi na akan Allah na da kuma Allah da ya halice ku kamata yi ku ji girman Allah ku ga girman Allah ku ji tsoron Allah ku ce ba za ku kashe ni ba amma dangi na yanzu abin da kuka nuna shine dangi na sun fi Allah kima a gurinku a rahati azu alaikum wannan istifham inkari ne ma'ana bai kamata a gurinku ya zamanto dangi na sun fi Allah girma a gurinku ba kuma akwai ta'ajjubi akwai mamaki a ciki an fahimta anan annabi su da suka ce walaula rahtuka da rajamnaka kaga sun gwada ne tsakaninsa da jama'ansa amma shi da ya tashi ba da jawabi ya ce a rahati a azzu alaikum min Allah saboda maganansu walau da rahtuka da rajamnaka ya kunshi ba su sarraha ba amma maganansu ta kunshi cewa danginsa sun fi kima sun fi Allah daraja gurinsu haka suka nuna dimnan laysa tasrihan to shine da ya fahimci haka da zai ba su jawabi yace yanzu dangina sun fi Allah girma a gurinku an fahimta domin wanda ya raina annabin Allah wanda ya zo da sakon Allah kamar ya raina me kamar ya raina Allah ne ana fahimta sai ce kuma wattakhasumuhu malamai sun yi fasara guda biyu anan wattakhasumuhu da miri zai koma ga Allah kuka riki Allahn kansa wara'akum a bayanku zihiriyan abun jefarwa aka baka wani abu ka jefar da shi a bayanka ka ci gaba da tafiyarka me zai nuna eh ba ruwanka da shi da kuma ka fara tafiya baka waiwa kana kallon mana ka manta da shi abin ba shi da kima a gurinka to mana ba ku dauki Allah da kima da daraja ba ba ruwanku da Allah wannan shine fasara ta farko fasara ta biyu wattakhadhuhu wara'akum zahiriya mana wattakhaz wattakhaztum amra Allah kuka riki al'amarin Allah Allah ya turo ni a matsayin manzo ina isar da sakonsa amma ba ku riki wannan al'amari na sakon Allah da daraja da kima ba kuka watsi da shi kuka jefar da shi a bayanku kuka manta da shi ba ku kula shi ba kowanne abin da ake nufi a nan ba su dai darajta Allah ba ba su mutunta annabi Nuhu ba ba su ga girman umarnin da Allah ta'ala ya tura musu ba sakon da Allah ta'ala ya tura musu ba sannan kuma ba su ma ga girman Allah subhanahu wa ta'ala ba duk da annabi Nuhu alaihi salam yana so ya nuna musu annabi Shu'aibu alaihi salam yana so ya nuna musu irin irin kuskuren da suke kai irin kafirci da suke kai sai ce inna rabbi lalle ubangiji na bima ta'maluna muhit ga abin da kuke aikatawa mai kewaye wani ya kewaye duk abin da kuka aikata kuke aikatawa ma'ana ya sani ko da kun bar Allah kun doki Allah abin jefarwa a bayanku kun doki umarninsa abin jefarwa a bayanku ai ba za ku kubuta daga Allah ba ba za ku gagari Allah ba ba ma maganar gagaran Allah ba kai Allah ya kewaye duk abin da kuke aikatawa gaba da baya sama da ƙasa na boye da na sarari ƙarami da babba duk abin da kuke aikatawa Allah ya sani saboda haka yanzu ku ce babu ruwanku da Allah kun ɗauki shafin jefarwa a bayanku kun ɗauki umarnin sabon jefarwa a bayanku ba za ku kula Allah ba ba za ku kula umarnin Allah ba ba za ku kula manzan Allah ba duk shirme ne domin Allah ta'ala ya san komai duk abin da kuke aikatawa babu abin da zai buya gare shi kuma wannan wa'idi ne tsoratarwa ce idan mutum kana masa ba dadi ko kuma aboye kana shirya masa makarkashiya aboye ka dokata shi bai sani ba amma sai wata ran kira ka wane zo mana da ka zo wane yanzu kana ganin cewa makirci da kake shirya min kasan kana ganin ka dokata ban sani ba ne ai na sani duk abin da kake an zo ana faɗa min na sani in ka tashi daga gurinsa ya za kasance cikin kwanciyar hankali ko kuma cikin mai tashi hankali tashi hankali don mai don asirinka ya tunu ka tsoratar da shi to shi ne a nan tsoratarwa ce Allah ta'ala yake musu duk abin da kuke aikatawa Allah yana kewaye da shi ba ma ya sani ba yana kewaye da shi babu abin da zai fito daga cikin ilminsa saboda haka kasancewarku kun bi ni karfi ba ruwanku da Allah duk wannan shirme ne na'am ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ويا قوم يا قوم تعلينا اعملوا على مكانتكم كي أيكي أكن هنيركو تفركنكو inni amil ni kuma mai aiki ne akan tafarkina sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani man ya'tihi azabun yukhzihi wanda azaba mai kunyatawa za ta zo masa waman huwa kadhibu wanda kuma shine makaryaci wartaqibu ku saurara inni ma'akum raqib ni ina nan tare da ku ina saurarawa to kaga yanzu bayanai na farko farkon kun tuba jan hankali ne kuna fahimta wa'azi yake jan hankali su kawo shubuha ya warware su kawo shubuha ya warware to ƙarshe an zo walaula rahtuka la rajamnaka an zo yanzu maganin barazana da me da kisa yanzu a kashe ka yanzu an fita daga marhala na tattaunawa an kuma marhala na me na kisa yanzu wa'azi ba zai amfani ba tunda wa'azi ba zai amfani ba suna barazana gare shi shi kuma me ya kamata ya musu shi ba ya musu barazana da al'amarin Allah wa ya qaumi ya ku mutane na i'malu ala makanatikum ku yi aiki akan tafarkin ku abinda kun saba ku je ku yi mana tariqatikum halatikum ku yi aiki akan halin da ku sani wa dinikum da addinin ku duk abin da za ku yi ku je ku yi inni amil ni kuma zan ci gaba da aiki akan tafarkin da Allah ya zaba mu na annabta saƙon da Allah ta'ala yi ba zan isar, kuma ku ji ku yi aikin ku mallakum dinukum waliya dini, amma ku sani, saufa ta'lamuna, kaka tsoratarwa kenan, walau da rahatuka da rajamnaka nan kuma saufa ta'lamuna. Da sannu ba da jimawa ba, ba da dadewa ba, za ku san man ya azabun yukhzihi. waye ne wanda azaba mai kunyatarwa za ta zo masa tun da kuci za ku kashe ni ba to bari bu gani waye ne wanda za a hallaka shi ni za a hallaka ko ku za a hallaka man ya atihi azabun yukhsihi wanda azaba mai kunyatarwa azabar ma mai kunyatarwa za ta sa mutum ya kunyata mana za a azabtar da su za su mutu cikin rashin mutunci wa man huwa kadhib kuma da sandu za ku san waye makaryaci ni ne makaryaci ko ko ne makaryata na faɗa muku akwai azabar Allah ko ce ƙarya nake to a saurara a gani azabar za ta zo ko ba za ta zo ba in ko azaba ta zo ya tabbata ko ne makaryata wartaqibu ku saurara ku jira ku jira wan al'amarin Allah ku jira al'amarin Allah inni ma'akum raqib ni ina nan tare da ku ni ma ina jira ina saurarawa nan ma wa'idi ne nan ma wa'idi ne anan kusan an hada wa'idi wajen guda uku eh mudu ala makanatikum ku je ku yi abin da kuke so nan ma wa'idi ne sofa ta'lamu da sannu za ku sani nan ma wa'idi tsoratarwa ce sannan wartaqibu inni ma'akum raqib ku saurara ku jira ku ga abin da zan ki faɗa muku zai zo ko ba zai zo ba wannan shi ma wa'idi ne to yanzu tunda sun kangare to bari a fara tsoratar da su da azabar Allah subhanahu wataala inni ma'akum raqib ina nan tare da ku ina saurarawa dan ina da yaqinin cewa abin da nake faɗa muku sunan tabbas zai zo kun yadda ba ku yadda ba tabbas zai zo abin da yake faɗa musu a nan zance ne na mutumin da yana da yaƙini akan abin da yake yi bai da fargaba bai da kokonto ko da su kafirai a ba su yadda ba na'am ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود نعم الله تعالى يقول ولما جاء أمرنا لوكتشن دا أمرنا هلكا سيازو دام أسا مسو لوكتي لوكتشن يازو نجينا شعيبا مكس إيرد النبي شعيب والذين آمنوا معه ولن سكي إيمان تعليدش سو أزابر بتشافي سبا برحمة منا da rahama daga gare mu kamar da muka bayani a dangane da annabawa da suka gabata kissoshi da suka gabata tsira daga azabar Allah rahama ce daga Allah ba aikin mutum ne kadai ba ba imaninsa ne kadai ba sai idan Allah ya tausaya maka kafin ka tsira daga rahmar Allah subhanahu wataala wa akhadhat alladhina zalamu sayha sai waɗanda suka yi zalunci tsawa ta kama su Allah ya ce zalamu sun yi zalunci ma'ana abin da yasa aka hallaka su da zaluncin su zalunci sun shiga hakkin Allah, hakkin annabinsu, kuma sun zalunci kawunansu, as-saihatu tsawa ta kama su, wa aka zata lalzina zo da musaihatu, malamai suka ce tsawa ta Jibril, malaka Jibril ya daka musu tsawa duk suka halaka, fa asbahu suka zamanto fi diyarihim a gidajensu jasimina sun durkusa babu motsi sun halaka gwiwinsu a ƙasa fuskokinsu a ƙasa in ga suka ce kamar suna da rai amma lahira ka bihim ba sa motsi sun zamanto gawawaki tsawa ɗaya ce ana fahimta wani shine abin da annabi shu'aibu ita musu gargadi sofa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi nan ko azaba mai kunyata mai kunyatarwa ta same su ka'allam ya gana fiha da aka hallaka su kamar ba su taba rayuwa a garin ba kamar ba su taba rayuwa kamar ba a taba yin mutum a garin ba suna nan dubbai Allah ta'ala ce ala ku saurara bu'dan li madiyana halaka ta tabbata ga mutanen madiyana kama ba'idat samud kamar yadda samudu ta halaka to anan malamai suka ce me wajihin kamanta mutanen madiyana da mutanen da samudawa malamai suka ce saboda samuda sun ma an halaka su da sai da tsawa wa akhadha alladhina zalamu sayha fa asbahu fi darihim jathimin sun ma haka Allah ta'ala yake da su irin abin da aka fara dangane da mutanen annabi shu'aibu haka aka fara dangane da mutanen samud hanyar da aka halaka samudawa ta wannan hanyar ce aka halaka mutanen annabi shu'aibu alaihi assalam Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga azabarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga azabarsa azaba ba ta da kyau ko na sakan da ne ba ta da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gobe kiyama muna fita daga cikin kaburburan mu direct aljanna abinda muka fara daidai Allah ba mu zarasa gaba daya abinda muka yi kure Allah ya gafarta mana Allah ba mu zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin mu da sharri Allah shiga tsakanin mu da su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك